الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi uku ga watan jumadar akhir shekara hudu kuma juma a sabar lahadi littafin sarkin musulmi muke ba na kuwa yau uku ga watan jumadar akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da wanda wanda ba sa bani shi kuma in ga azumi yanzu ya zo za a kai uku hudu to sarkin musulmi ya uku yake kuma ji muke ji amin ya amin yau marmara sabanin ba sha bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba mun kawo muna sura ta arba'in da tara suratul hujurat mun yi darasi guda ɗaya za mu tashi darasi na biyu kuma mun tsaya aya ta goma za mu tashi aya ta sha ɗaya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji cikin Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوم قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا ولا تنابذوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله مدعوكين كركيتي يا أيها الذين آمنوا يا ودن الشباب جسيا la yashar qaumun min qaumi kada a samu wasu mutane maza su rika yi wa wasu mutane ɗan uwansu maza izgiri ko ba a sa an ya kunu khairan minhu zai iya yiwa ta yi waɗannan da ake wa ba'ar su zama sun fi alkhairi wato a kansu a gurin Allah maɗaukakin sarki su da kuke wa ba'a kuke ganin ba kowa bane yanzu haka a gurin Allah ire-iren ka ɗari ya fi shi kima a gurin Allah wala nisa'un min nisa'i haka nan kada a samu wasu mata daga cikin ku rika wasu sajin mata ba a ko izini saboda ba sa kaya mai kyau ba ko kuma saboda kamannin su ko safarsu da Allah ya yi sai Allah yake a ta takannu waɗannan da ake yi ba ma ya kunna khairan min wanda idan su sun fi alkhairi a gurin Allah wala talmiju anfusakum Allah yake kada ku rika aibata kawukan domin kai wani aibata ka aibata wani kai kana ganin an sai da dariya to abin kanka zai dawo domin mahaifin ku daya duk kowa dan annabi adam to shine Allah yake wala tanizu anfusakum saboda kada ku aibanta kawukan wala tarabatu bil alqab kada ku rika jifan junan ku da lakabai nicknames mara ta kyau ka gane kiran wani wai ke dan wani aka iya da kiran sa yahudi tuwa babu kuma yana amsawa suna yi mana fata ma'ana marasa ma'ana kuma mutum burgewa yana ganin ya burge ana faɗa a wato wani a filin kwallo ya samu wani kuma wani wasa ne kuma ya yadda yana amsawa har za ka ga yanzu kowa yana da riga matasa ya je wannan sunan an rubuta man da kan cewa da kuɗi aka rubuta to Allah ya hana in da baka sani wato yanzu ka sani in ka shiga ba zaka ji ne Allah zai fada akan wanda ya yi wa gargadi akan irin wa'annan suka ji yake bisa ismul fusuq kir kir da sunan fasikanci Allah ya kira su irin wayannan sunayen da sunan fasikanci kuna kallo ko gaban annabin mutum ya zo yace ya sunan ka kafa wani suna ne kafa wato kima sai ya canja ba kana zuwa kace ya sunan ka wani zai ja albal an ka wani waɗanda ya canja wa suna maza da mata suna da yawa insha Allah yake sir da sunan fasikanci bayan da kana da imani mutum yana da imani ya ji a rika gaya masa sunan banza in suna ne mai ma'ana wannan daban amma sunan banza kana ji kana gani to sai Allah yake wa man lam yatub ko ga laifi aka yi wa Allah masu irin wannan abu duk wanda bai tuba ba daga irin wannan dabi'ar ta wato yi wa ƴan uwa ba maza ko mata ko kuma wato kira mutane da sunan banza abin da yake kamata kai dalibin ilimi ko mutum yana son sunan kar ka fada ne mun sunan da kyau kar ka gaya masa ko yana so kar ka kira shi don Allah ya hana ya hana a kirawo mutum da shi ya hana kai ma ka rika amsawa kar ka yi to shine Allah madaukakin sarki yake wa mallan ne to wanda bai tuba ba fa ulaika hum zalimun duk wanda bai tuba wato azalimi inda Allah irin waɗannan masu wannan dabi'un su ake kira azzalimai bari ku ji me malai yake yan haka ala an sukhriya bin nas Allah madaukakin sarki ya hana a rike mutane ba ko injini a ga wani ya zo daga kauye kauyen ku dai baka da ta dan garin mu ai dan wato ya zo daga kauye dangin mahaifinka a zaunar da shi a falo saboda babban gida ne ai ta zo da yasa ko ba ai ta ko a ta dole ne zai faɗi kaza hawan sa har ko da kuma ka shi a TikTok ai ga wani ya zo ko da gangan a ce zai dauko wani abu in baban ku yana nan ba zai ji dadin wannan abun ba domin mai bi kanin zane wani nata ne a mutum da baya da yanzu ku dan boko ne bari ku ta dole yasa har a ce ma bidiyo to ka sani cewa tushen ka kake yi illa domin asalin mahaifinka ne wannan da kake zolayar shi ne azabin mahaifinka shi ba mahaifinka wato kazalika kana min qabli fa manna Allahu alayhi ware kuwa yi ya zo binne ya sha ruwa amma daga can yake saboda haka ba daidai bane Allah ya hana wula kuma wulakanta dan adam ne wulakanta mutane ne sai shine ma da yake wa huwa hakikarihim wa listihza shine wulakantar da su da kuma yi musu izgili وللزائرين كما ثبت في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كما يدي ثبت في البخاري annabi tsira da abin da Allah tabbata a gare shi ya ce al-kibru madarul haqqi abin da ake kira girman kai shine wato kin kin gaskiya da gaskiya kurukuru a ga ya ma ita kake ni sai ake kira girman kai wa gamsun naji akwai ruwaya da ta zo da wannan gamsu ko gamsu ko waje ta inganta an fi dai zanen tsayara kawai wa gamsun na amma akwai mai sabi an gane ko shi ne raina mutane kin gaskiya da kuma raina mutane duk ba na su daya to shi ne ma da yake wal muradu min zalik ihtiqarihim wa istislarihim abinda ake nufi da wannan shine wulakanta su da kaskantar da su وهذا حرام وهو حرام فإنه قد يكون المحتكر أعظم قدرا عند الله domin zai iya yiwa wanda kuke wulakanta wannan ya fi girman alkadari ya fi girman matsayi a gurin Allah Allah ya fi sanka fiye da kai domin dukiya ba ce ke nuna Allah yana sanka ba ita duniya abinda annabi ya faɗa kenan cewa shi ita lahira Allah baya ba kowa sai wanda yake so amma duniya yana ba kowa sai dai kawai idan aka baka a nan kuma za ka iya neman soyayyar Allah da wannan abin da ya baka shi ne kawai bambanci za ka iya neman soyayyar Allah da abin da ya baka amma baka duniya baya nuna Allah yana son ka ba shi ke nuna haka ba to shi ne ma da yake gaya mana yake to wa abu ilayhi min al-sakhir zai zama ya fi girma a gurin Allah fiye da wannan mai izgilan shi da Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ya wanda suka bada gaskiya kada a samu wasu mutane maza su ne wasu izini asa an yakunu khairan minhum zai iya yiwa su zama sun fita alkhairi ni yadda kake ganin cewa kauyawa ne ba su waye ba ba su goge ba zai iya yiwa sun fita alkhairi wala nisa'un min nisa'i haka mata kafiyo mata yan uwan su ibili asa an yakunna khairan minhunna kaka yi wa nan da cewa ibili su zama sun fito alkhairi ma da yake fa nasa ala nahyi rijal wa wa riba bi nahyi nisa'i sannan aka kawo nasi akan cewa an hana maza su sai aka yi adadi da cewa su ma mata haramun ne cewa mata ɗan uwan to namiji yawa mace fa tunda ka ga namiji kai wa namiji Allah ya yi mace kan ce wa mace namiji ya yi wa mace fa ko mace ce wa namiji shi ya halatta shi ya yi halatta ba gaba ɗaya aka hana yau waɗan adam din Allah ya hana a taɓa kawai ran shi ne wa'azi domin Allah shi ya yi ko mutum jini ya zo yana kai ko tana ne yanzu ya gaba din ji kai da kake gaskiya da cewa lakin sa ne to wannan kuma wa halittar da kaje ne ka kuji Allah ne yi ta ba wai kuma ba wai iyawa ne bai ba haka yake son garin abata ta ga shi haka yake so ya ganta sai yake wala talmizu anfusakum ai la talmizun nasa kada ku rika aibanta kawo kanku mali yake wala hammaz واللمات من الرجال مذموم ملعون ما دين واتو الحمد ده اللمز ده Allah yake wailul li kulli humazatin lumaza masu wannan tabiya bai malami ne da Allah ya kawo ya ce da ya buke da kirfi duk wannan abubuwan da ake faɗa yadda a jaran ma'anar za ka ga shi malam abin da ya kawo yake ai aiki ne ɗaya kuma magana shi kuma da ake kawowa a ce ya fiti da zindi da waye da kirte duk wani abubuwan da ake kawowa duk aiki kuma akwai kauli a shi ne kamar wannan magana da muka faɗa to bari ka jini ma da yake sai ce walhamdu bil fi'l alhamdu da aiki ake yin su shine ka taɓa mutum ya to ka taɓa shi kace ka nuna shi ko a zumbura baki a ce musamman abin da mata ko da yake an mazan ma yanzu duk sirri a tabo a nuna mutum da baki to sai yake cewa wallam zu bil qawli shi kuma Allah zu da magana ne kamar yadda yazo Allah yake hammadin masha'in jirgin kaji ba ara wato ba da wato jiri goraye ne hammadin masha'in jirgin shi wannan kaga kana tsaye a gurin zai zo ya rika wannan aikin wannan kuma zuwa zai rika gaya wani kaga wani kuwa ai wannan magana da yake faɗa ta aibatawa ita ce Allah ne to kaga kamata ya ce da aibatawa ko aibatawa da baki domin da bakin ake yi to sai yake ai ya ta kiro nasa wa yahmiduhum dafiyan alaihim shine mutum ya wulakanta mutane ya rika wato aibata su yana mai wuce gona da iri akan su yake wayan shi bainahum bin namima sanne ya rika yawo da annabi wanci a tsakanin shine Allah bil makana shine wala talmizu abu da bukare da Allah yake wala taqtulu abu da kar ku kace kawo kanku domin duk wanda ya kashe wani haka Allah wa rubutin sarki cewa wato mana ya baka annaba wanda ya rayar da rai wanda ya kashe ba kamar ya kashe rai ne duka wanda ya rayar ba kamar ya rayar ne duka sai shi ma wannan haka a ila yaqulu ba'dukum ba'da sai da Abdullahi da Abbas da Mujahid da Sa'id bin Jubair suka faɗa ko kuma wala tanmizu anfusakum ay la la yad'anu ba'dukum ala ba'd sarkin ku yarka suka dayan ku wala tanabazu bil alqab kar ku da jiban dinan ku da lakabai sunaye na banza suna ai akwai lakabai masu kyau za ka an sa wani suna sai harka cewa alhaji baba karami wani bi irin wannan dai da yan boko kuma yanzu ake sai a kawo suna duk wannan lakabai ne kaga masu kyau amma wanda ake saka a filin kwallo ko gurin wasa ko a makarantu marasa kyau ka ji kadin suna mara ma'ana to wani yana tasiri hatta a rayuwar mutum hatta a rayuwarsa shine la tad'u bil alqab wa hiya allati yasuru shakhs sima'a shine wanda mutum ya ji ya ji muni ya ji ba dadi aka kira shi da wannan sunan ko kuma yana amsa a waje amma lokacin da aka kira shi mahaifinsa ko mahaifiyarsa na gurin sai ya rika kadini sunan banza ne amma wani abin da kai za ga wasu saboda wayewa a gidan ba haka ake kiransa a gidan ba sunansa ya ɓace da sunan banza ake kiransa to Allah ya hana ko da wai ne muku dadi sunan Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Dika Jubaira Ibn Zahab yana cewa fi na nazala fi bani salima yace wannan ayat da Allah yace wala tarabu bil alqab akan kabilar mu ta sauka mu bani salima yace annabi alaihi salatu wasalam kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina lokacin da annabi ya dawo madina ya hijira walaysa fina rajulun illa wa lahu ismani aw thalatha kowa a cikin mu daga mai suna biyu sai uku wannan gadi sunan sa biyu wannan uku فقال إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله sun kasance idan aka kirawo ɗaya daga cikinsu to annabi alaihi salatu wasalam ba ne ya ji ana gaya mutum suna to ya riki in ya kira mutum da wannan sunan tun da an dawo suna girmama shi yana kiransa da sai ya ba shi Allah innahu yarzabu min hada wannan sunan ba da ka kira shi da shi baya so sai wannan aya ta sauka wala tanabu bil alqab shi sunan da annabi ya dara biya ba kenan ya faɗa sai ga mutum yana jin nauyin sa amma dai baya son sunan to shine Allah ya saukar da wannan bi ita lismul fusuq sai Allah ya saukar da cewa da yau sunan fasikanci duk da irin wannan sunan bayan da ku yi ibadi ayi ta sifa wa lismul fusuq wa huwa tanabu bil alqab kama kana ahlul jahiliyyati yasala atuna kamar yadda alin jahiliya suke sufantuwa da irin wayannan sunayen marasa inganci to ba da ba da kalkin wani kuma sunan tun yana jahiliya ne to ya biyo shi yanzu sau da haka tun da ya taho yanzu ya shiga musulunci to sai a canja kamar ɗazin na ganin wani suna ba taɓa jin sa ba a duniya sai ɗazu wani mutum na gani amma kamar ɗan asia ne haka shi sunansa wallahi bin wallahi na ce ikon Allah nace ka je ji wallahi sunan zabi ne wallahi kawai sunan baban sa wallahi sunan sa wallahi shi ba ka ba rigima sai ki wa man lam yatubu wanda bai tuba ba ayi na hada daga wayannan abubuwan fa ulaika hum zalimin da yau sunan sa zalimin ya Allah su wanda bai tuba daga kiran mutane da sunan banza ba to sunan sa zalimin sai Allah yake يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Allah ya ce ya ayyuha alladina amanu ya wadanda suka bada gaskiya ijtanibu kaseeran min adh-dhanni kun insanti mafi yawan mafi yawan zato mafi yawan da ake so ku ku nisanci sai Allah ya ce inna ba'da dhanni ithm domin wani tashi ba duka ba wani tashin zato da kake gani wato ism zunubi laifi ne ya Allah yake wala tajassus kada ku rika binciken juna ku rika bibiyan mutane wai sai ka san me yake na ga wani ya canza babur wai sana'a me yake ina ruwanka wala tajassus kai ba gidanku yazo neman aure ba da za a ce ku gano me sana'a sa misali ba daya kawai ganin sa kake yana wucewa ce ya canja riga ke karan jiya duk fasaci sai ya canja riga me ya shafe ka kai kuma ba ji ya gaba ba wani aikin tsaro aka yi ba ko daya aka bar sa ido to Allah yake wala ta jinsu kada ku rika binciken mutane don kwakulo jaru shine ta yawo ta dan aljasu yi binciken kwakulo jaru wala yastabba abukum ba'da kada sajin ku yarda yin gulmar sai za mu dawo mu jima ana gulma ayi hibbu ahadukum shin yanzu ɗayan ku yana son an ya ku ɗan ya akula lahma aki akhihi maitan ya rika cin naman dan uwansa a mace muce a wata ruwayar an yi abu an yi abu da lahma a sai mai yita a ruwayar hafsu an wace an an nafiya mai yita ku rika cin naman dan uwanku alhali ya mutu kuna so bakari ki mu kuma kuna kyawara ka ba wanda da ran zama ba muje ma ba za ka ci ba ko yin karshe akai ba za ka ci ba ballan ta rani ya Allah yake wa taqulla to kuke ya Allah inna Allaha tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki tawwab ni yawan karɓar tuba ne rahimun wato da da an yi kenan sannan kuma mai jin kai kuma ne yake ya kulu ta'ala nahiyan ibadahu almu'minin an kathirin min adh-dhann Allah madaukakin sarki yana magana yana rihana wato mafiya yawan zato wa huwa tuhmatu wa takhawul lil ahli wal aqarib shi tuhuma da ha'intar ƴan uwa da ƴan uwa ma wato da iyali ka rika zargin iyalinka ko kuma wani naka akan wani abu da wai shi za ka da ne jiya cewa ko mace za ka aura yanzu a matsayin ka na matayi in zargi ya shiga to zaman ku ba zai dore ba zai lafiya yana ba ta tafiya zargi ba kar ka ba shi kofa yanzu to kana da aminci da wanda ka tuna ɗinka ita ma tana da aminci da kai amma la inda zargi to wani yana da nabi wajen shekaru ne za a iya lalace auren yana da nabi to ba a so a ba shi kofa to sai yake mali yake ni anna ba'd zalika yakunu isman ma'adan domin wanda daga cikin zaton yana zama wato zunubi zalla falyastanib kathirun minhu ihtiyadan to sai aka ce tunda wani daga cikin su yana zama zunubin su ana so mafi yawan zakan ma su guje shi dan ya zamto ka kiyaye zunubin kaɗan ɗin shi ne in ziyarar ɗin akwai ruwaya daga imam malik imam malik ya kawo a cikin muwaɗa daga abu huraira allah ya kara masa yadda annabi ya ce iyakum wa zanna na hane ku a hikin ku da yin zato fa inna zanna akzabul hadith domin shi zato mafi kayyar zance ne wala ta tattasu kaga can da to shi za a yi waɗanda cewa wato nana nana Aisha kaji ai ta kashi biyu aka saka kashi na farko waɗanda Allah ya tabbatar da cewa sai sun zama kiraran jahannama shine munafikai na biyu kuma su ne wanda tsautsayi ya dace rashin kyautata masa da biyu za su tabbata ai kamata yayi idan mutum ya zo kai ko limamu goku ka gani a wani wuri ya kamata ka kyauta da tantiwa sulhu yaji bare kuwa to a sulhu kai ayi malam sulhu yaji wajen nan kai ma wannan da jama'a kace kai zo kai ya dawa ai kaza kaza kaza wannan jalala na aisha shi za Allah yake kwamfatar kansu cewa laula استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك haka Allah yake janne yana kan kunnan janne ya za lokacin da kuka ji ba ku tsoka ta mu'mine maza da mata da tuba har shi sabuwa da dinu mu'akkid din ai mu'mini ne zai ku kuma ki tsawon da tuba ballan tana matar annabi haka Allah ya ja kunnan me yasa amma ka ga basira da aka zo kikkiawan da suke nan ana zuwa da tsaya annabi zai gani da gari yayi zafi kowa ba inda ake dariya ko ina kan ne kowa yake gaba ɗaya hankalin kowa ya kai kwana da kwana saboda gida annabi ba lafiya saboda an kai matakin da in annabi ya shigo gida ya saba a gida a cewa amma shi ruje kawai ya shigo sai dai tambayi sauran matan kai fa ya jikin nata ba zai tambaye ta ba saboda haka sai kawai ya fara shawarta shawara ya kira sai na ali ya nemi shawarar sa ya kira Zainab ya nemi shawarar sa Zainab bin Tijaj ya kira Barira to lokacin da ya kira Barira ya ce ke da tijuwa idan mata suka yi confusion suka wani abu ya faru da su iyaye mata suna ganewa gini da za ga iyaye kakanni na zuwa kai din jiya ita rike yin lauji guda biyu ta ji ba su yin lauji ta je kai uwa ba karatu ta je to sai kuwa yanzu da ba a zuwa an bar yara da yan boko suna amma da duk zuwa za ta je wallahi idan ta je karatu za ta yi ta fi da ya ko ba gidan a karatu ta je yi wannan zuciyar laujin ai ba manta ta ake wasu ake an manta ba mantawa ake ba karatu za a yi kafa su kafa kawai ta kalla ta wannan yarinya in ta yi tafsirin a satin Allah za ta gane annabi ya kira barira yake kina ganin wani canji ne akan Aisha ta san da yake babuwa take na rantse ma da Allah Aisha wata da wani laifi take in kana da laifi laifi ɗaya ne shine ka ba ta ajiyar gari dan ai ma kulli ai ma waina ta bari akuya ta ci wannan kawai za a iya zargin Aisha saboda yarinta amma wancan abin ta yi gaba ta yamma haka take kaga kyautata zato kenan dan me haka Allah yake dan me shi da sa ta da har sai da aka mutu bulala su a tare ba ba kawai da aka yi zancen da yana gurin yake kai amma ba kyauta ba a ba kai generation din gaba kamata ya kawai da yake aisha wallahi ba zai yi ba to hatta wanda duk wanda kuka ji an kama da laifi irin wannan ne kawai wanda za a yi shi ya zauna shi dai bai doka ba kuma bai yaba ba to dai ba shi gare shi don ba kar annabi ai wuce nan ji ba bulatani ai an wuce gurin jini saboda haka shi ne wannan to zato duk inda mutum ya zo ka fara ke su samar da to in dai ba abu ne ya tabbata ba a za a ce ma ai wani wani kace kai iya sanin da muka yi wani ko ba kwaji ne gaskiya ba zai kaza ba in kuma abin ya zo ya tabbata kace to Allah ya sauke gaskiya zo kai yi mai daga bidiya da ka gansu ko duk ba mazinata na bane duk sauƙayi ne wallahi ba ne shi sa suka kasa zuwa don wanda bai saba yin gina ba in yayi ranar da yi to ba zai iya bacci ba Allah ba bacci saboda haka rashin nutsuwa ya sa suka zo suka gaya annabi cewa sun fai laifi a ce ka za ce ina saboda suna tuno girman wanda suka saba amma ba su taɓa yi wa sana illa sana'a su ce za su shiga harkar ba za su damu ba to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to wala tajassus kowa ya tauta ta masa to to shine malam kaga abin da ya faɗa nan yace wala tajassus a hadisin ba kada ku rika yin bin diddigi sai na wal kun san yana yawo da daddare ya zaga jini yake faruwa kuna buƙatar wani agaji ya taimaka muku sai ji wani gida hayaniya shi da Abdurrahman bin Auf yana abin sa dai san da yake sai yake cewa wannan gidan ai ba mu san me yake faruwa a gidan mutum zuwa sai ya taba kofa sai suka ji ta a kulle sai na mu yace Abdurrahman mu kalle kofar mu ba sai ya zira mu'minina Allah ya ce wala tajassus yake to shike mu ji domin wa kafa ne inda nan shi zai na ubar din zafin da kana jin aya ka gaba da to shine wala tajassus kaga hadisin ba aka yi wala tahassasu sai suka bambance da mai jim da mai ha ne bambanci shi ne bin diddigi ta hanyar binciko abin da yake na sharri akan mutum shine mai jim shi kuma wala ta hassa su din kada ku rika bin diddigi sai ka gano ko da alheri mutum za ka gano sai ka gano shine tafi wasu wanda ke dukkan su yana nufin bin diddigi na sharri amma bai shafi wato bincike akan neman aure ba domin shi ma neman aure a kai isa ga isa ba aka ba kwararre ai abin da ya shafi aure kawai yake bincikowa babu wani abu a ka shiga ba tunalitin iya abin da ya taba aure shi ake bincikawa kawai to shine ma da yake wala tanafasu kada ku rika yin gasa ta duniya wanda ya canja mota ya shiga DLK to ni ma sai na shiga DLK din nan a ba kowa da yayi gina masallaci a gari kaza bane ni ba bari in je ba wannan bari tanafusi za a yi da Allah ya ce wa fi zalika faliya tanafasin mutanafisun wannan ayar harkar lahira Allah ya ce a yi amma a duniya karka yi gasa ta duniya sai Allah ya ce wala ta hasadi kada ku rike mutane hasada hasada kuma shine Allah ya yi wa wani wani abu daban karka jin cewa dan ina ma Allah ya kwace kowa ya rasa wannan hasada ta farko lamba ɗaya kenan ta biyu kuma shine Allah ya kwace ya baka wannan ma haramun ta uku mai kyau ita ce gibda wai Allah ya baka irin nasa to wannan ya halatta amma guda ta farko da ta biyu duk bai halitta ba shine hasada kuma alhasidu aduwullah domin idan kana mutum hasada ba Allah kake wa gyara domin kana cewa me yasa kai wa wani kaza ni ba kai mun ba Allah ya ba wa wani ilimi kai bai baka ba me yasa ya ba shi ni bai bani ba Allah kake tuhuma sai ce wala tabagabu kada ku rika gaba wala tadabaru kada ku rika juya juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana annabi yake ku zama bayin Allah ɗan uwa wata ruwayar al-hadithu an san malik annabi cewa la taqadu wa la tadabaru kada ku yanke junan ku kuma kada ku juya baya kada ku yi gaba kada ku yi hasada ku zama yan bayin Allah ɗan uwa sai ce wala yahillu lil muslimi an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam baya halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku ba ku magana mun faɗi gaban shi ne abu biyu ka kullaci mutum ta dine masallama amma akwai wanda zaka ga ba wannan ji kawai mu'amalar da kuke yi da ka dena wannan ba gawa ba ce akwai wanda in dai za mu'amalar sai ya bata bare to ne baka kullace shi ba kuma kuna sallama ba komai wayannan biyu su ne idan ba sallama babu da kullata to gaba sunan wannan karka ji murna idan wani abu ya same shi ba ma ku da raka kana jin wani abu bakin ciki ya same shi karka murna wani abun damuwa kai murna to ba a san wannan to shine wala yaktabba adukum ba'da sannan kada ka yanku ya rika yin gulmar taki mala yace wa kad basara hashari'u kama ja'a bil hadith wato ya zo a hadisi ga yadda aka fassara shi wanda Abu Dawud ya kawo na Abu Huraira aka ce ya Rasulullah man jiba menene jiba sai annabi yake zikruka asaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da in ya jiba zai ji daɗi ba ila abaraita insani bi akhi ma aqul ya Rasulullah to me sha'anin ya ya sha'anin yake ba ni labari idan abin da na faɗa a kan dan uwan nawa kuma haka yake ba kana ji Allah yake in kana bihi ma ta qul fa qad taftahu ai idan yana da abin da ka faɗa shine kai ji wanda ka wa in lam yakun bihi ma ta qul fa qad bahattahu in ko babu to kai maka ji Tirmidhi ya ga wannan hadisi wata ruwaya na Aisha take wa Annabi alaihi salatu wasalam take da shi hasbuka min safiya kaza wa kaza suna zaune da nana Aisha safiya ta zo wucewa ta fi kowa iya girki a wajen Annabi dukan to amma tana da jiki mai kiba ce kuma gajeriya tana zuwa wucewa sai Annabi nana Aisha ta tabo Annabi ta nuna ta aga ya yi magana can baya ba alhamdu ba alhamdu cewa sai Annabi alaihi salatu wasalam yayi mata magana cewa ta cewa kalli safiya mai kiba ga ta gajeriya sai annabi alaihi salatu wasallam yace laqad qulti kalimatan law mujidat limani liwa'il bari lamanajatu annabi yace raran ce da Allah kin faɗi wata kalma saboda munin ta da za a sata a teku sai ta ɓata teku gaba ɗaya da wari sai na Aisha tace ya Rasulullah ai ga haka take yace ai da ba haka bane kin mata kaji shikenan kaga annabi ya fassara mana me giba to ita ma giba haramun ce bil ijma in da yake halatta a giban mutane kaga wato wurare ne da aka kawo tazallam wa tajib wa tawfi hadir wa arjd bi akan fiskal mujahid wani azalimi ne kaga wucewa ga abokinka kuna harka business sai kaga wancan ya taɓa cutar ka yazo yanzu ya rago gurin wani zai harka da shi kaga wa kanka yi kaga ba ko waya nan ka fada kai ji ba amma ya halatta wajibi ne ma ka fada wannan ba jiba ba wani zai cutar da kai kaje ka kai ƙara baya nan ka aka ce waye ka faɗi sunansa kana nema a zo a agaza ba shi ma ba jiba ba ko kuma aure mutum ya zo neman aure an gane cewa kamar yadda kaga lokacin da Muawiya da Abijan suna neman hindu da aure da annabi alaihi salatu wasalam yace ta zo neman shawara ta je annabi alaihi yace su waye kace da wani da wani haka ba sa gurin to sai annabi ya faɗi kalma a kan bayani ne yanzu da yake abuwan nan ba illa sai annabi alaihi salatu wasalam yace cewa amma muawiya fa su'alukun la malala kaga wannan ayi ba ne cewa muawiya ayi ban mako ne alaji ban mako ne saboda haka ba a jin kudin sa gware ki sani wa ma abijanin fa kana barabul lin nisa shi kuma abijan duka yake kina yaman da yake zai ta ga shi wallahi kaga wannan ai kima ce wani abu ne nasa amma yana taba aure ko ba ya taba yana taba yana taba yanzu da haka sai annabi yake da yake gaba ɗaya ki hakura da shi ta ruwa ne in ki Usama yake ki auri Usama duk ki rabu ne kaga duk ba ka gurin amma ba a kira wasu ji ba saboda yana da alaka da abin da ake tattaunawa ko wanda yake bayyana fasikan baya jin kunya kowa in ka zo bayani ka ce a wani kada yi kaza kada a tuma to shi ne saboda haka wannan ba ta cikin waɗanda ake ganin idan an yi maganar su an yi jiwa ina ga sai na yake bayanin nan na yi kamar kuna ayoyin namu da rabuwa to saboda haka wannan shine musiba wala yaktabba ahadukum ba'dan sai Allah yake yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan yanzu dayan ku yana so ya rika cin naman dayan ku alhali ya mutu ba ne sa haka fakari ki mu duk kuna kyamar haka sai Allah yake wattaqullaha to kowa yake yayi Allah tunda ba ku so kowa yake yayi Allah madaukakin sarki inna allaha tawwabur rahim lalle Allah da yawan karfa tuba ne inda aka yi to yanzu karka kuma shine amfanin karatu dan ba annabawa bane amfanin karatu kullum muna ji muna gyara wasu abubuwa na yau da gobe rahimun kuma mai jin kai sai Allah yake يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا na'am وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا na'am إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Allah ya ce ya ayyuha nas ya ku mutane inna khalaqnakum hakika mu mun halice ku min zakarin daga namiji wa unsa da mace na na hawawu da annabi adam alaihi salatu wassalam ya ayyuha nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba to shine mun zakarin a unsa ko wa unsa waja'alnakum shu'uban Allah yake muka sanya ku ku zama jama'a jama'a shi a shi'abu jama'a kenan kamar mutanen Najeriya sai a ce shi'abu Najeriya domin shi babbar kabila kenan wanda a karkashin ta akwai clan daban-daban shine shi'abu shine shu'uban saboda haka mutanen Najeriya shi'abu ne mutanen Kamaru shi'abu ne Chadi shi'abu ne duka kowace kawunci ne ce ne domin a karkashin su za ka samu kabi kai a kabi karkashin kabila ba ta hausa sai ka samu bambancin shi ma yaran zaka to wannan shi ne domin wato qur'ani guda uku kawai ya kawo kaga nan ya kawo da farko a ce na biyu sai kabila wa qaba'ila da kabilu sune wanda muka faɗa yanzu karkashin sa sai Allah madaukakin sarki yake yi li ta'arafu don ku gane junanku ba za ka gane wa na ayin nan ba sai dai ka je maka umara ko haji wallahi za ka ga nau'in kitanci na fararen mutane ya bu kala 300 fari daban-daban ba in karka bibiya wane 300 haka bakake ka dawo haka wanda kake kira wankan tarwada duk da ala rawiya sai kariya ne ba wankan tarwada daga farin je baki saboda haka in ka dawo wannan shi ma za ka gani kala kalan mutane sannan za ka ga wasu in ka ga wani dauka za ka yi saboda irin yanayin sa wallahi dauka za ka yi dan garin ku ne amma idan ka bi shi bai taba sanin wata kasa Najeriya ba ba ko don kake ka waya ji a abin da ya shafi yaranka amma za ka bi da sansa irin naka to idan ka je wannan gurin za ka ga ko wata irin kabila to tawkil an aka kawo alqur'ani shine fasila wa fasilatihi allati yuwihi to shine shi ma bangaren akwai imara an gane ko duk suna cikin bangaren sunayen wato kabilu daban-daban don ku gane dinan ku sai Allah ya ce inna akramakum hakika mafi daraja na cikin ku a inda Allah ya gurin Allah ba wai fari bane isa annabi yace la fadala li arabiyyin ala ajami balarabe bai ko ba ajami wanda baya jin larabci ba a gurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah kawai inna akramakum inda Allah ya atqakum mafi girma da kima a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah a cikin domin da farare ne da duk Abuja ne sai ya fi Najeriya kenan domin fari ne kan ba ruwan Allah da faransa ba haka ake nufi ba takawa waye ne takawa inna akramakum inda Allah ya atqakum inna Allah alimun kabir lalle Allah madaukakin sarki masani ne kuma gwani ne ba da labari wannan ayar wani yake karanta wajen rana a kasan in ka samu wannan fararen a goma su wato kyamar mutane ana sallah ya mutsa makafa ya zai kuma haka sai ya rabu da shi sai da haka idan ya miƙe yana rafula sai bayan ya yi fatiha bayan magariba ne sai karanta wannan ayar ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakari daga wannan lafiyarin gube shi wallahi yar kaba shi hakuri eh min dhakari wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum ba fararan ku ba atqakum kawai shi Allah ba ruwan da faranka annaba ba ko da ba farari bane in kana karanta tarihin wato annabi Musa ba fari bane fari bane saboda haka ba kana ce take za Allah ya zo mutum ba baki wani kawai ta kawa waye ya fita kawa inna Allah alimun khabir lallai Allah barakatin sarki masani ne khabirun kuma wanda yake gwani ya ba da labari sai Allah yake قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ما يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki yace qalatil a'rabu amanna larabawa sai suka cewa wato al-a'rab mazauna ba za mu ce larabawa mazauna karkara domin al-a'rab jami'i al-a'rabi domin al-arabu shine balarabi al-arabi wasu na cewa larabawan kauye kuskure ne mazauna karkara duk wanda yake zauna a karkara ko da a kauye yake rimin gado da wannan me yake kiransa ko da irin kauye ne cikin dan batta da makoda to su shine al-arabi ba wasu wanda yake cikin larabawa ba mazaunin karkara kawai sannan kuma bayan mazaunin karkara wanda yake cikin birni yake ɗabi'u irin na 'yan karkara to shi ma arabi ne karka dauka zai yi yiwa a gefen da alaka aje ka saboda wayewa ko akan kwano saboda wayewa kuma wallahi ya zanto ba kauye ne kai kuma Allah ya faɗi kifofin su zubar sai kawai in ka dauka to kai ma arabi ne domin cewa da arabu a kan kufran wa nifaqa wa ajidaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasuli haka ce waye su mazauna karkara su ne a kan kufran sun fi kowa tsanani wajen kafirci wani fakan da munafiki to ka ko abun ne kake kana da wannan sabobin bi kai ma al-arabi ne waji da rufi ya fi dacewa Allah ya alamu hudu da ma anzalallah yanzu to ka zau ba ki san ba ki da ilimi to rashin ilimi ko abun ne kake in ba ka san Allah ba ka san ilimi wato kai ma arabi ne wanda yake a kauye a ai mafi yawanci mafi yawancin gwamnonin ku ba a rujuwanci ba yan birni ba ne mafi yawanci majority kuma kai zai kalle shi ne ma number one citizen a da wannan abin da kuna neman ɗaga ma amma to to ba hakura to ne ke mu kai kallon sura an gane ko to su mazauna karkara amanna suna cewa mun yi imani sai Allah madaukakin sarki ce kullum tu'minu sai ne da su a a lam tu'minu ba imani ku kai ba walakin sai dai ku ce aslamna mun musulunta domin akwai wani tsakanin musulunci da imani duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne mumini ba haka yake ko kaga abin da za a ce kenan misali ko a siyasa a ce ko a tsara a harkar soja a ce duk janar soja ne amma ba duk soja ne janar ba ko yawa duk gwamna a yanzu da muke dan siyasa ne amma ba dan siyasa ba ne gwamna ko ba ka bane kai dai kallaba kake dai ba ma ko ciya ba ko kan suna ba ba ka ba amma dai dan gwamnati da ka gani yanzu a Najeriya dan siyasa ne domin ta kai shi ba gurin amma ba dan siyasa bane gwamnati wani aka yi kawai siyasa ma ko kan suna ba ba ki ba to wannan shine shi ma kalmomin da guda biyu da idan idan jama'at ibtaraka wa idan taraka jama'at haka take saboda haka wannan ai kamar annabi ne da mursali duk murtali annabi ne amma ba duk annabi ne murtali ba kamar karmar annabi ne da salihi duk annabi salihi ne amma ba duk salihi ne annabi ba wa man yati Allah wa rasula kisa an suka zo a hade to sai a ba kowa matsayin sa amma suka rarraba guda ɗaya ta zo to sai a ba wa duka misali wa man yati Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كذا النبيين يجدون الصالحين لهم أما سند الله يجي ربك الآتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني والأنبياء جميعا shine a talibi na gani to qur'ani yana da irin wayannan da yawa yana da shi da yawa kama lokacin karkai zubar mu qalat al arabu amanna lalle mazauna karkara sun ce mun yi imani Allah yake kun kene da su lan tu'minu ba imani ku kai wa imani daban walakin sai dai ku ce aslamna mun musulunta eh domin ana samun munafiki cikin musulmai amma babu a cikin mu'minai to kai ku ai matsayin ba dai wani walamma yadkhulul imanu fi qulubikum Allah yake har yanzu shine lamma har yanzu imani bai ratsa zukatan ku ba kuna dai musulman sai dai dadin da ba munafikai bane ku amma musulmai ne wa in tudi'u Allah da jarabi in kun ba Allah madaukakin sarki wa rasulahu da manzansa la yaliku ay la yanqu domin kalmar asali akwai inda kira da tazo da la la yaliku da mun daga alaka ne ya aliku annaqafu kenan naqafa shine alada saboda haka daga wannan kalmar da cewa ga gidan la ya'lunakum khabalan wa duma anikum kin ali imran to shine nan shi ma la ya'lunakum ay la yaqusum min a'malikum shay'an Allah ba zai tauye muku ko ba cikin ayyukan ku ba inna allaha ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne rahimu kuma mai jin kai shi misama ne yake cewa an fa'idanci a wannan ayar mai girma cewa annal imana haq min al-islam kama ruwa mazhabu ahli sunna wal jamaa cewa a cikin yake imani daga musulunci imani daban musulunci daban in aka hado su guda biyu ko jaka babu imani daga martaba ta islam sai al-iman sai kuma al-insan kamar yadda zuwa hadisin jibrilu ko yawa to sai yace shi ma kamar malai haka ibnu kathir da sauran malai sun kawo cewa hadisin jibrilu zai fayyace ma akan wannan sanne sai kawo wani hadisi da na Imam Ahmad sai na biyo kar yake cewa wata rana annabi a da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rijala wa lam yuhdi rajulan minhum shay'a annabi ya zo ya rabu ya ba kowa sai wani mutum a gefe ba ba shi ba ta hadisi dina biyo kar sai na gefe sai ya Rasulullah aika fulana wa fulana wa lam tuhdi fulana shay'a kowa da wani da wani duka ba su amma wani baka ba shi komai ba wa huwa mu'minun al-hali mu'minun shine mu'allif yayi da nake so ku kalla to alhali mumini ne shi fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam awa muslim ko dai musulmi sai majara take ko dai musulmi sai da suka faɗa haka da uku yana cewa ya rasulullah ka ba kowa ga shi mumini ne yake ko dai musulmi domin kalmar imani kamar da rawa ku misali ne kana shiga so da kace kai janar ne wane kai wane kai yato da haka sai ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cin annabi yana cin mai ce wannan kalma to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce na inni lahu rijalan wa da'u man huwa ahabbu ilayya minhu ka sani cewa ina ba wa wasu sautittuka in kyala wanda na ba su kansa shi ban baki ba domin shi na gamsu cewa lalle in ban baki ba ba abin da ya taba imani ko a yayin ka yau akwai wanda kana so ka aike shi ku kalli ma ga yadda suke yi wallahi wani ba za a kishi wace an ce za in ka da zan baka kaza akwai wanda baka saka ni wace ji wani ka ba shi wani abu sai ka ba shi wani abu in ka da zan ba nan gaba kiwa je kan ko kuma zo sai ka yi haka da hannu sannan zai ji to akwai waɗanda annabi ya yi wato su ne saboda wato ya halura cewa suna son duniya akwai wanda saboda sanda goma bai na na na rakuma sanda goma rakuma dubu kenan ya dawo wannan abun yasa ya zo musulunta kuma da yana kin jinin annabi baya son sa to kaga ko da an riba to da sai na Umar sai na Abubakar mutun nawa ya riba to da dukiyarsa mutun nawa to saboda haka wannan shine to sai ce ina ba wasu ne makafata an ya kubu billa ala ubi ina jin tsoron kada su afta cikin wata da fuskokin an gane ku mu je zuwa ina ga ya kawata makarata to shi ne Allah madaukakin sarki yace wato inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ne gafara ne rahimun kuma mai jinkai na
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم na'am وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم Allah ya ce innamal mu'minun kai innama tufidul hasr kai waɗanda suke mu'minai sune wato alladina amanu billah wanda suke imani da Allah kuma ka tambaya su su waye mu'minan tunda an ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna ya Allah ya ce wanda suke imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu da nan ba ta shakka ba ko kwanto ko dai a zuciyarsu wajahadu bi amwalihim kaji ko suka yi jihadi da dukiyoyinsu in Allah ya baka dukiya to ake ka fito da ita ka taimaki addinin Allah domin sabai dukiyar suka hada da ko wanda yanzu ya yi da ya kuɗi ne da aikin da za'i nake ya da shi bai amma ba zai ba da naira goma za a kai a masallaci ba shi dai ya da da shi na sha biya muku cewa Allah ya baka kuɗi ba da ni azumin litinin da alamun kake so ka shiga aljanna ba kuɗin za ka fito da shi ka tsale mu mu da azumi yawa ma kai kuɗin ka za ka ɗebo ka bayar in kuma kana so ka yi duka sai ka haɗa dubbe sabai haka suka yi aiki duk mun karanta wannan labarin mun karanta saboda haka in Allah ya baka dukiya ka bi Allah da ita ka bi Allah da ita to kaga jahadu bi amwalihim wa anfusihim sai Allah ya bada gabatar da dukiya domin an kusa kuɗin akan wani ya yaje yaje ya sacrifice ko bai za a yi wani za ka ji an mun sai da duka yace wai da kokobo ya ce warke ta ji shiga wani cin kuɗin sa ba ka gani wani akan waye da za a cire mar hannu ya ce bayar misali wani ai mar kaza duk wannan dukiya ce dukiya ce to ita dukiya aka dukiya rai yake da sanda wanda kaje yana iya bayarwa to Allah ya ce wanda shi hannunsa take ba a zuciya ba to shine jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi dan daukar kalmar Allah Allah ya ce ulaika humus sadiqun irin waɗannan masu yin abun nan biyu shine wanda suka gaskata Allah da manzonsa sai Allah ya ce kul sai ne da su a tu'allimuna Allah bi dinikum Allah za ku gaya wa addininku Allah za ku rika sanarwa cewa ku masu addini ne Allah za ka gaya wa a antum alamu alillah ku kuka fi sani ko Allah to shi ne yace wallahu ya'lamu wa fi samawati wa fil ardi kun ga ba iya wannan surutun da zaku ba abin da ke cikin samai da kasai ba gaba ɗaya Allah ya san da shi wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne akan komai sai Allah yake ni يمنون عليك أن أسلموا نعم.
قل لا تمنوا علي إسلامهم wane mutum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
duka tare kamar yadda muka faɗi wannan ayar akwai masu kokari wallahi da zaka ga suna kokarin kwatantawa yanzu wani ba Allah yana zama wani lokacin wasu musamman karatun gidan tofa wani da cizo ya bani sha'awa irin tattauna da muka yi da shi da darajiya cewa shi kawai yanayin al'umma ya duba da na zauna bayan mun gama waya na ji ma ina bambanci ba ina ta tunani cewa fa duk abin da ake faɗa akan magabata wallahi mu ma ana samu a cikin mutanenmu kawai abin da ya kalla ya ga wai mutane na cikin yanayi ana cikin yanayin matsi da talauci sai yake wa malam zan yi intirin zakka intirin zakka nake za ka iya yi intirin zakka shi ne kafin lokacin zakka ya zo ka jawo ta baya abin da kawai ba a so shi ne ka wuce nake nake lokacin corona ni na rika ba wa shawara a wannan lokacin cewa mutane saboda ana cikin yanayi a wannan lokacin nake ba sai azumi ba jama'a mutum ya lallaba ya ci tura zakatu sai ta koma azumi nake dan nake azumi ka bar shi kai sadaka kawai yanzu ana cikin yanayi ne yanzu yake mun shi da azumi yake karshen um, karshen um, azumi goma ga azumi sai nake masa alaji ya halatta yanzu ka janyo ta baya in ka ga dama kai dukan ka ga dama ka bada wani hoton yanzu ka bayar nake Allah yana maraba da wannan kuma zai zaka je da zai ma da dukiya wallahi yin da ne a tsarki cewa ya ji to irin wayannan ake bukata ko da yaji amma ba wanda zaka zo sai ka gama bayanin ba sai mutum ya jirgi da kai sai kai akwai mun muna fama da irin su Allah yanzu zai ga ma cewa yanzu kaza a wani tafiya da rabi'a nake ba ban zaka ba ba na biya maka nace al'umma annabi za ka ba yanzu Allah ya baka ne ko sai cikin arba'in ka rike man ruwa to saboda haka ana samu wallahi dai kun mutane akwai matasa da yawa da ina gano su wani lokacin anan waɗanda kafin zakar ta zo amma matasa ne suka fara business suka yi wannan abin yanzu dai Allah ya tagar sun karɓi wannan nasihar wallahi Allah ya tagar akwai mata akwai wanda za su yi kan ya aure yanzu Allah ya buɗa masa yana abubuwansa to haka ake so haka ake so to amma wani ya bada lamba ta wata yarinya matashiya ta kira wani da karan jiya suna cikin mota tana tambaya ta ita gwalagwalai ne da ita da waye duk ne mata bayani akan zakka na wajen shekara uku ake gunta saboda haka sai da ka bada lamba kai mata da biya ta kokari da ba jama'a yawa idan ta ta nan ba da aka wata na ji ba muna kawaya da ita sai da ne sai mata bayani take matajiya ce wallahi take tana da gwalagwalai da kaza nake daurewa laki wai ku shekara ta uku ba ta wuce ba ya za ta take cikin kin biya bai nake kuma in kike za ki ga me Allah zai miki saboda haka a daure a daure Allah madaukakin sarki aro ya baka ba sai waye wa atu min malillahi alladhi ataku ku ba ku daga dukiyar da ni na ba ku ba wayan ka ba haka Allah ya dan ya taru Allah ba to kuma kaga irin tsarin ta abai kenan kaga akwai wanda shi tarawa yake dan kawai ya cika rukunan musulunci aka ta abai suka rike jago suka rike akwai wanda sai da suka rike da gosuka ce ya dai rukunan musulunci shi ne iqamu salati ya rito Allah la ilaha illa Allah iqamu salati wa ita'u zakati suka ce babu su anan wa saumin ramadan suka ce sun yi wannan wa hajjul baiti sun je hajji domin a garin su ne suka ce zakka wallahi zai sun fitar Allah da ko suka rike saridu na bukari amma kai yanzu da shi dan ke gantaka ta ke fitarwa to irin wayannan da suna ba ni dawa matuƙa wayanda za ka ga musamman wannan da daga Allah da ya da saura da muka yi matajiya ce matajiya ce to saboda haka irin wayannan ake bukata wannan da shi da wato abubuwan wallahi ina ganin girman sa ido na girman sa ya kara ido na matuƙa irin wayannan ake bukata amma ba wanda za a zo a ajiye kuɗin kuru-kuru wai sai kuma yau wato ka ji wani wayo ni shekara ta zo kawai sai kawai wani zai ai kudin yanzu ya ji ne kai ba musamman yanzu da ake cikin wani yanayi alaji wai sai kudi ya kai miliyan biyar kusan miliyan biyar za ka fita zakka da da miliyan biyu ne miliyan biyu ba kaɗan yanzu sai kudin ya kai miliyan biyar ka gama tun da ka ji karanci ka ji karanci Allah ya dace da mu to wannan shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa suna yin da mun nuna alaika an aslamu suna yi maka gori bari aka ne suka zo suna cewa Rasulullah mun buda gashi nan mu wai da dole sai suka yake kama wai suna so su yi wa wasu gori duk da suka yake ka da mun kamu da mu ko gashi nan ka jira dan ka jira iyaye da kakanni duk a musulunci mu muka zo shine Allah yake gori suke ma cewa sun musulunta sun yi kauya kullu ta munnu alayhi islamukum da ya muku cewa kada ku rike mun gorin musulunci bal illahu yamunnu alaykum domin kowa asalin sa asali tuki ai da ba musulunci ba asalin asali da ba musulunci bane kai daga baya ta zama domin da za a bi tuje ne ta har bayan ɗan jahiliya wannan jahiliya za ya rafe da shi kuma ai ba musulunci bane kuma tsakan ta ne saboda haka ba wanda za ka yi gori kawai ka ba Allah قل لا تمنوا عليه اسلامكم kada ku yi mana gorin musulunci balillahu yamunnu alaikum ai Allah ne waje muku gori ana hadakum bil iman da yake yake ya ba ku imani ya kamata ya goran ta mu in kun tun sadi ina mun har kun kasance masu gaskiya inna allaha lalle Allah madaukakin sarki ya alamu gaiba samawati wal ard ya san wato abin da yake koyi cikin sammai da kasai duk abin da yake koyi cikin sama da kasa cikin gidanka ya ji zai zo ya aure ya haihu ya aure da yaran da duk baka sani ba kwarai kuwa a cikin gidan ka wallahi eh to to da aka bila ta bila to sai da zo ta ta baka san komai ba to kaga amma Allah ya san da wannan wallahu basirun bima ta'malun lalle Allah madaukakin sarki yana ganin abubuwan da kuke aiwatarwa abubuwan da muke aiwatarwa muka faɗa dai Allah ya ba mu laran sa wanda muke yi sune Allah madaukakin sarki ya yi mana ko tanda da haka ai ba wannan cewa wanda takarda take cewa bayan addu'a da suka yi cewa malam wata baiwar Allah ce aka wata asiri kuma asirin bai kare ba har ta mutu da Allah malam muna buƙatar addu'a ta da addu'a to muna roƙon Allah ya yaje mata Allah maka hukuncin sarki ba ya asiri ya kare tun da ta mutu Allah maka hukuncin sarki ya yaje mata Allah maka hukuncin sarki ya ya ta da aljanna Allah wanda kwakin sarki ya mata rahama wa alhalin da ta sha Allah wanda kwakin sarki ya rama mata da jin kai muna roƙon Allah da suna yin gyarawa da gobe da wata kusa abubuwan waɗanda suke mana wasiya da alheri da alheri Allah ka biya musu bukatun kamar yadda muka faɗa muna yi wa ƴan uwa ban gajiya na sauran aure na malama Zainab da aka samu halin jajiya muna roƙon Allah ba ku da jiya da kowa da alheri su kuma da aka samu jarewa jiya muna roƙon Allah ba ku da jiya ya sa an yi kenan Allah ya ba su zuriya ɗaya ba sannan akwai zafi ne zuwa akwai na malam Aminu Abdulrazak shi ma ɗaya ne shi malamin Lariyan Auki a malam Abu Sama eh shi kuma a wajen nan ba ke so ba kafin sama ne za a yi nan mutum na malam Ahmad sai da wani ɗan aiki biyu mu da malam Ali wannan kawo muna zuwa na mata wajen sarki ya samu da albarka Allah mata wajen sarki ya hore da abin da za su yi akwai ɗan uwa daga cikin waɗanda yake hannun shekara da cikin kusan mai kamara ne ya samu ƙarin juma ya samu da tabu yana nan a hannun dama na karshen cewa ya samu ƙarin juma da mura roƙon na mutum da ya sa masa albarka Allah mutum da ya wani ikon ya wani ikon gudawa na da dama ka da yawa ba ba ne ba ne da ba mai kamara bane yawa ba da Usman ne da nan muna roƙon Allah mutum da ya sa wannan albarka Allah mutum da ya kare ya ba wa ya wai da mai ilimi ko muna buƙatar ambata sosai a irin wannan guraren sosai da sosai muna buƙatar mutum da ya kuma Allah ya agaza mu waɗanda suke neman shari'a kuma Allah ya kurce su baki kuma Allah ya samu da albarka a ciki muna roƙon Allah ya tsina ya ce gawawa a cikin wanda maɗaukaka waɗanda suka sa a wuya ga wani da a wuya ko a wannan da idan wani waɗanda suke yi jarabawa na kawai da muna roƙon Allah ya tsina ya ce gawawa masu neman abin da mu makarantu Allah da ya ce su kayan mu da yan goma waɗanda da suka kauce hanyar Allah ka dawo mana da su hanyar Allah ka dawo da su hanyar Allah ka shirya mana akan da jamu kana da wani lafiya da wani mana da rubu da annabi ya rawa da duniya ne ya rawa da rubu da rubu da annabi da mana da ya rawa da rubu ko kunta Allah ya kunta da da ya rawa da rubu ko kunta da wannan da ke mana ya da duniya da ya da ya ko ba da Allahumma jadid du'ana wa Allahumma jadid du'ana Allahumma ja'alna min hawaijina maghfirah برحمتك يا نبي السلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين